العليم والعاجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين والتاجئين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقراجي فريد الدهري على الإدلاك هاتم الهاتمين أبو إسياق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدف في نزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على علي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياجي إليه alhamdulillah yau muna zama na 91 insha Allah ina ganin jibi zai yi mu shiga sifili na biyu insha Allah insha Allah dai karatun ya ba mu yadda muke zato hakan zai ya ga wannan ya ba mu muhammadu kenan zama batsu insha Allah Allah ka karba zahir rasulullahi muna magana akan abin da ya shafi ziyadatul ilmi ghairi nabiyin ala ilmin nabi zalika fadlullah yuti man yasha'u sannan duk rikicin dai akan hadaru ne yaya za ya ce hadaru ya sami abin da wasu suke cewa ya san abin da annabi bai sani ba wannan shine madmunin maganan gaba ke daya haddaru ya san abin da annabi bai sani ba to in haka ne kenan an samu ƙarin wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi shi ne aka ce masa abin ba haka ba ne haddaru shi a cikin ilimin allah ja'izi ne don ya yi haka babu wanda ya ce don me allah ya yi haka domin shi ne mai yi amsa shi wata jari kenan ja'izi ne in allah ya haka sannan kuma shin mai maganin ya gane cewa shi dukkan annabi ba shi da iltifati a rukuninsa da sukuninsa har rukatinsa da sakanatinsa ga baki daya muwajacin ilal haƙƙi ne shi yana kallon ubangiji ne ba ruwan shi da duniya ya san haka in bai sani ba to ya sani kowane annabi ko mursali ga baki ɗaya ba shi da sakat aikinsa kenan kawai karɓan tajalliyatu da ya zo daga rabul izzati tajalliyatu da ya zo daga rabul izzati shi kuwa wali yana karɓa ne ya ɗan huce ya dawo ɗan leƙa duniya ya kalli abin da duniya take ciki ya sake kalla can ya dawo nan taratan huna wa taratan hunaka saboda haka dan ya ba da labarin abin da yake hadaran duniya wa annabi wannan ba abin mamaki ba ne domin dama ba hannunsa akan haka eh tare suna sanar duk abin da ke faruwa amma kuma ba ba su itla'in sakan wannan tafiyar akan haka ba wannan shine aka nuna ba shine wato isa matuƙa a ce Allah ba zai yi ba zai iya yiwa kuma yayin amma ba za gaya maka yayin ba sai dai a tafar da dalilai tukuna zai nuna maka kai da kanka za ka amsa zai iya yiwuwan ko ba zai yiwu ba amma dai wannan mabuga guda biyu matsala'aini sun da su baka ijabiyat sai ke cewa to wa ma kaulu tabaraka wa ta'ala hakkan an hadirin sai na hadiro an kawo ka cikin wa ma fa'altu an amri abinda na aikata shi ban aikata shi an amri daga umarnina ba fal jawabu anna Allah ta'ala amarahu bi dhalika fi sirrihi Allah ne ya bawa haddiru wato umarnin ya aikata wannan cikin sirrinsa shi sirri wato shine makoyan makoya cikin ruhi eh bi ilmil qadai min Allah da ilimi yanke daga Allah la wasilatun bainahu wa bainahu wanda babu muwasada tsakaninsa da Allah wannan ilimin kenan wannan ilimin ilimin da ake bayarwa tsakanin Allah da bawa ya zo da yawa a cikin alkur'ani sun zo gurare kaman na farko wa'allama al'adama asma wannan sunayen gaba daya allama al'adama asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Allah ya sanar da annabi Adamu ne daga shi sai shi babu Jibril a tsakani sannan Allah ya sanar wa allamnahu sun'at labusin annabi Dauda Allah ya san da shi shi ma babu Jibril wa allamnahu mantiqat dai annabi Sulaiman shi ma Allah ya sanar da shi babu Jibril a cikin wa'allamnahu min ladunna iliman hadiru kaga shi ba annabi bane kaga wancan annabawa ne Allah ya sanar da su babu wani a tsakani wa'allamaka ma lan takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima manzon Allah sannan annabi Yusuf shi ma yana daga cikin wanda Allah ya sanar da shi babu Jibril shi da shi wannan ne yasa wannan ilimin yana nan ilayi mai dini babu babu matashi shi ne sufa suke cewa muna karɓar iliminmu ne daga rayayye wanda babu cece ba shi ne wannan ilimin kenan shi ne dalilin eh kaga ai haddar ba annabi ba ne yawa balle a ce ai to an bayar amma ya annabawa ne to haddar ba annabi ba ne saboda haka kenan a tabbatar da cewa ba duk sauran ya fita cikin annabawa amma wannan shi ba annabi ba ne kama tsara fi haƙi subhanahu wata'ala atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma ka gani atainahu rahmatan min indina eh mun kawo masa rahama daga gare mu wa 'allamnahu kuma muka san da shi min ladunna ilma ka gani daga mu da shi babu jibril a tsakani eh wa hadha akbaru dalil ala annahu laysa bi nabiyyin wannan yana daga cikin babban dalili da ya nuna cewa shi ba annabi bane izo kana nabiyan da an da hadiru annabi ne ma qala fi hadha alwasf da siffanta wanda aka yi masa da ba imar ba wala kana yakfi fi an yaqula da ya isa a ce masa wajada abdan min ibadina kawai ya ƙulu makanahu wajada ba abal anbiya'ina da abin da zai faɗa kenan can ko yace wajada abdan min ibadina atinahu rahmatan wa ho wa allamnahu min ladunna ilma nan sai yace kawai da abin da zai ce wajada ba anbiya'ina yawa li'anna martabatun nubuwa domin martaba na annabta hiya kafiyatun fi akhazil ilmi ita ce wadda ta isa matuƙa cikin karɓar ilimi anillahi bila wasiɗatin a wajen Allah babu wasiɗa falima lam yakun nabiyan qala lahu me yasa bai zamo annabi ba sai ce masa wa allamnahu min ladunna ilma faliza dan wannan ne kare yace wa ma fa'altuhu an amri annabi ba zai faɗa maka haka ba in ya faɗa shiru yake eh amma shi kuma sai da yazo sake masa miji karka ji mamaki wa ma fa'altu an amri wato akwai magana kiran a habar anna Allah ta'ala ya ba da labari amara hudu da duka ubangiji ne ba shi ya hore shi da yin haka fi batin sirrihi daga shi sai shi min wajhil qat'i ta fuska yanke indahu la yashku annahu min al-haqi wanda ba wanda yake kokonto wannan abin daga Allah ne subhanahu wataala kama qala jalla jalaluhu kamar yadda ubangiji ya faɗa fi haƙin nahali a fi haƙin nahali akan haƙin kudan zuma wahiya bakma'un ga tunan kuma kurmaci wa suratuha surata la'annaha la ta'qilu ba ta ba ta da hankali amma sai Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahali an ittakili min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa ma ya'rishuna ko haka Allah ya ce auha rabbuka ila nahali Allah yayi wahayi zuwa ga kudan zuma eh kudan zuma an ittakili min aljibali buyutan ne an ba su gidajensu cikin dutsuna da ku yi cikin a jikin bishiya gidajen ku yake duk Allah ya musu wahayi su san matsayinsu wanda Allah ya sa mata ga ta ba ta da hankali amma Allah ya sa mata itla'i da irin ilimin da Allah da ita da sauro Allah yana buga misalai da su saboda irin abu akwai umarni akwai shugabanci da sauro da zuma da namlu tururuwa suna da wani irin abin mamaki duk lokacin da suke tafiya to shugabansu yana tsakiya suna kewaye shi eh security in an je kuma sai ya zauna a lullube shi mun rantse da Allah mun rantse da Allah mun rantse da Allah ba wanda zai taba ka shi yana tsaya ba kasa ba shine a can tsakiyar su komi kafin ya taba shi sai sun kare saboda rikon amana eh kuma Allah ya zuba magunguna cikin lamarinsa saboda duk bishiyar da kaga zuma yake sauka a jiki to magani ne duk abin da kaga zuma yake sauka a jiki magani ne duka saboda ka shi yasa ayi zuma za ka ga ana hada abubuwa daban-daban da shi saboda ya isa cikin ilimin Allah wanda Allah ya sanar da shi nahalu kuma maganar annabi Sulaimanu ne da ya tun daga nesa amma Allah ya buɗawa ya ce udukulu masakinakum la yahtamanna Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkuruna na halu kenan ai namlu kenan eh udukulu masakinakum ku shiga gidajen ku la yahtamannakum Sulaiman wa junuduhu kar mutanen annabi suleiman su take ku ya ta kawo kuma shaɗe ko mu ya lashe rona ba su sani ba ka gani to wannan abin shine annabi suleiman sai da ya dariya shine da ya je tsaya ya kalle ta tukunna ya ga irin zubin da Allah ya yi a nan gudan ita kuma sauro shi kuma zuciya uku yake da shi zuciya uku yake da shi sannan yana da haƙoransa yana da ido ɗari uku ne ida ido a jikin sauro ido ɗari uku ne kuma yana jin ƙanshi kamar daga farsahi ɗaya yana jin ƙanshin jini saboda haka duk lokacin da sauro ya sauka a jikin mutum to a kan hanyar jini yake sauka baya sauka a wani guri wanda ba nan ba kuma Allah ya bashi halitta duk halittan da giwa yake da shi yana da shi kuma da ƙari tsarin giwa kamar giwa kuma kaga shi ne yake yana daga cikin abin da yake sa zaki kuka والمنين لا تحقرن سجيرة إن البؤولة تدمي مقلة الأسد كرك ولا كان تكن أنا أبو domin in ka ga zaki na kuka da hawaye to sauro ne da mishi ga ƙarfi har ƙarfi sai aka turo abu komi ubangijin ya ajiye karkai tsammanin a banza ne ya san abin da yake nufi da abin daidai zai yi da duk wa'annan ana nuna wa mutum ne karka ga abuwa ya bayyana a jikin mutum ka ga bai yi maka ba ko kuma bai yawwa kana ganin ga wanda ga wanda ya dace a'a ɗan ƙananan halittun ma da kake ganin su haka Allah ya yi su kuma haka suke eh abar subhanahu wataala annan nahala ataha ilman min ladunhu ka gani ita ma nahalu ataha ilman Allah ya zo mata da ilimi min ladunhu daga wajensa fama shakkat anna al'amra min indahu fi ma taf'alu in dai baka yi kokonto ba al'amari wanda ya zo min indihi daga wajensa fi ma taf'aluhu cikin fi ma taf'alu cikin abin da ke aikata kadalika hadiru haka halliru shi ma aka zo masa da shi babu abun tsoro a kai wa ma ta jarra'ahu ala qatlil gulami amma yadda ya jara'a wajen kashe wannan yaron bila qatlil nafsin yaron kuma ba ya kashe wani ba wala zuhuru kufrin ba kuma wani abu ne na kafirci ya bayyana ba muharramun na haram bi ijma'i shari'i ijma'in dukkan shari'a min jami'in nabiyina wal mursalina daga annabawa da mursalai yaron ba wani laifi yayi ba litudariqa jami'an nubu'ati ala hadha fi jami'i shara'iha an yi shi ne dan tadbiqin dukkan annabta akan wannan cikin kowane irin shari'a fakawwana anna Allah subhanahu wata'ala yabihahu li hadarin sai kuma gashi nan an san ba komai babu illa babu wani abu babu wani dalili a kowane shari'a da aka kashe wannan yaron sai gashi nan haddur ya kashe shi ita ubangiji ya kawwana haka ne saboda ya nuna muka an halatta masa bila nubu'atin ba kuma ta da shi annabi bane amma an halatta masa to ya zama mahalan li anna al-hukm al-muqarrar fi shara'i min ar-rusul alaysa la yanhalu aqadahu illa bin nubuwati ga abu ne kuma wanda in kuma haka ne abu ne korare domin hukunci tabbatacce muqarrara cikin shara'i ar-rusul alayhi salatu wassalam ba wanda aka yi ba shi daman yi sai annabta wa mal wulayatu in aulaya ne falaysa fi qutiha haza ba ta da karfi akan haka wa huwa an ya hadisa Allah fiha hukuman qararu fi shara'i wa nabuwatu bidun nubuwatin falata ta haza ba wani in ba in ba nubuwa ba kaman wulaya ba ta da karfin yin haka sai dai a zantar da ita a samu wani abu hadisi daga Allah wanda za a yi hukunci akai wanda shari'a ya tabbatar da shi amma wan nubuwatu bidunun nubu'atin shi kuma annabta ba tare da an ba da izini ba domin ana sa mutum annabi amma kuma ba ba shi izinin ya fadakar da cewa shi ba balaita ta hada shi ma baya zuwa da wannan lakin zakarnar dalila amma mun faɗi dalili ala adabi nubu'atihi cewa shi ba annabi bane wa zakarna mun ambaci wajen istihalatin rab'il hukumi gurin da ya koru a ɗauke hukuncin almuqarrar fi shari'i ya tabbata cikin shari'a wa nubu'ati da annabta fi rutbatil wilayati a martaban walitaka bidun nubu'atin ba tare da annabta ba falazim hina izin a wannan lokacin sai ya lizinta annahu talaka zalikal hukm min nabiyyin lam ya'lamuhu Musa kaga anan sai ya lizimci ka gane hina izin annahu talaqa dalikal hukuma ya gamu da wannan hukunci ne min nab'in daga labarin lam ya'lamu ba nabiyin ba nab'in ne annabta ko kuma labari da ya ji lam ya'lamu Musa da annabi Musa alaihi salatu wassalamu bai san da wannan ba daga ubangiji allamnahu kenan ko wa ma qaulna yasayilu ala Musa an yakuna nabiyan hajaran ma'ahu da muka sake faɗar cewa ya koru ga annabi Musa an ya kuna nabiyan a ce an samu wani annabi hadaran ma'ahu annabin yana tare da shi fi makani a gurin da yake la ya alamu annahu nabiyin shi kuma bai san annabi bane mustahilun hada wannan ma shi ma ya koru fi haƙi a haƙƙin annabta a yi annabi a garinka kuma Allah da ya turo ka ya turo wani a boye a matsayin annabi ba Allah ba ya haka ko a ina annabi yake a wani lokacin sai ka san shi eh a duniyan ma gaba daya sai ka san gari kaza akwai dan uwan abokin aikin ka wani yanzu gwamna wani gwamnan wani gari ne wanda bai sani ba to ai haka ne kuma duka ai akwai majalisin zama ai to wancan su suna da majalisi da kansu da rabbul izzati saboda haka kowa ya san kowa eh la ya'lamu annahu la mustahilun hadha fi haqi wa ma in kana nabiyyan akhara gaiban anhu in wani annabi ne baya tare da shi gaiba wa fi zamani yana zaba fala ya yastahilu an yakunu la ya'lamu bai koru kuma a ce bai san shi ba fala yahidu muhidan bi ilmin Allah ta'ala amma babu wanda yake kewaye daga cikin abin da ilimin ubangiji yake da shi baya yi wa wassalam intaha wasaltuhu an tambaye shi wajen radiyallahu ta'ala an ma'ana qauluhu ta'ala cikin fadin ubangiji ilamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahawun wazinatun wata fakhurun bainakum wata kasuru fil amwali kenan ilamu annama hayatad dunya la'ibun ku sani rayuwar duniya la'ibin wargi ne walahawun da wasa gashi nan ya zo kan siga ɗaya amma kuma za ka ga ma'anansu daban-daban amma a hausa mu muna cewa wasa da wasa ya ka za mu iya cewa la'ibin wasa lahawun wasa zinatun ado tafahurin alfahari a tsakani wata kasurun da kuma yawan motoci ko yawan gidaje ko yawan kuɗi a banki ko ila kaulihi wa ma hayatid duniya wannan rayuwar ta duniya ba ta kasance komai ba illa mata ulgurur rayuwa ce ta ta garari na rudi wato abu ne kawai kaman babu wa ma a kauri tabaraka wa ta'ala tare da fada ubangiji kam taraku min jannatin wa uyunin wa zur'in wa makanin karim wa na'amatin kanu fiha kam da yawa taraku sun bar min jannatin sun bar abubuwan da ya shafi aljanna ga abin da ya kamata a kama an bar shi jannatin wa uyunin da idanuwan ruwa masu kubbuga wa zur'in da tsirrai wa makanin karimin da makani masu yawa wa na'amatin kano fiha da ni'imomi wanda suke cikin gidan aljanna sun bari ma kauli ta'ala gashi ubangiji can kaga zajari ne nan kuma targibi ne ubangiji ya ci fa ahrajnahum min aljannati nan mun fitar musu daga cikin gidan aljanna wa uyunin idanuwar ruwa wa kunuzin da taskoki wa makamin karimin al'aya wa huwa ijtima'ul madahi wa zanni fi shay'in wahidin an hada abu ne an yi madahu an yi zammu a cikin wayannan ayoyin gaba ki daya fi fi shay'in wahidin abu daya wa Isra'il bishai'in da walakanta abu wata azimin lahu da girmama shi fi shay'in wahidin kuma a waje daya Isra'il subhanahu wa ta'ala ubangiji ya daukaka muhitin bil ilmi kulli shay'in shine ya kewaye da ilimin komi khabirun bi ba'in kulli shay'in shine mai bada labari da duk abin da ya buya hakimin kuma gwani fa ishkalun azim wannan rikitarwa ne guda biyu shau jani ce to ga yadda abin yake ga can ilamu annama laibun lahawun zinatun tafahurun nan kuma taraku jannatin uyunin zur'in makanin karimin wa ni'matin kanu fiha fa ahrajnahum min min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa makanin karimin gashi nan abu ne wanda nan zammu da madahu sun haɗu a waje ɗaya to sai shi yace ilam ka sani annal amraini wannan abu guda biyu waqi'an fi maqamaini duk sun abu a cikin maqamoni guda biyu li kulli maqamin nisbatun tahussuhu kowace maqami akwai wa li kulli maqamin kowace maqami akwai nasba wanda take bance ta wa hududun tahudduhu kuma an yi mata iyaka kowace fa maqamul malayi wa ta'zimi a maqamin yabo da girmamawa shine min jannatin wa uyunin wa zur'in ko wa maqamin karimin eh to wannan shi kuma zakara fi subhanahu wataala ma sabba min ni'amihi al'azimati abinda ubangiji ya zubo na daga ni'imansa masu girma wa asda min hayratihi jasima ya saka dogara kenan daga alhairansa masu girma allatiya muqtadiyatun wanda aka hukunta su daga cikin ismuhu ar-rahman wa zal fadlul azimi wannan fadala mai girma fa kana ihbaru subhanahu wa ta'ala fi zalika al-had ubangiji ya ba labari a cikin wannan hadi ta'rifan li ibadihi yana sanar da bayan sabin maqadir ni'imihi ni'amihi saboda abin da ya kaddara na daga ni'imansa wa ma mata bihi halqahu da abin da zai jadda bayan sa dadi min asar rahmati daga daga guraban rahmansa fa huwa ma'rufun fiha sananne ne ciki bi wajhin minnatihi daga fuska na baye bayan ubangiji kama kala kama yanda yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka nemi sanin ni'imomin da Ubangiji ya yi saboda yawansu ba za ku iya kiyaye su ba ba da an zikira minnatu allati manna biha ala ibadi bayan ya ambaci kyautan da ya yi baiwa wa bayansa bi hukumin minnati da hukuncin na kyauta wa furun ni'imati da korowar ni'ima har sai kulu jalla jalaluhu ta gurin da ubangiji yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja min fa akhraja bihi من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الله أبنجي الذي الله الذي أبنجي شيء وأنه خلق السماوات wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasai wa anzala minas sama'i ya saukar ma'an ruwa daga sama fa kharaja bihi minas samarati rizqan wa fis sama'i rizqukum kenan wa ma tu'aduna duk arzikin ku daga sama yake saukowa zuwa ƙasa wannan shine abin da suke cewa wa kullu ma fawqa turabi turabu duk abin da yake kan ƙasa daga ƙasa ne kuma dukkan arziki yana sauka ne daga sama wasu hara lakum wasu hara lakum waje ala ne Allah yake faɗa samaniyatu an'amun Allah haddabobi nan daga sama Allah yake sauko su mai haddabobi eh shi ne shi Ibrahim yake cewa idan ka ce Allah yana sama kuma yana sauka to ai gashi nan ya faɗa mana samaniyatu dabbobi bakwai takwas sun fi takwas din nan yace duk daga sama Allah yake saukarwa yace to ko mun ga karo ne yake wa karo bayi in ya in ya kusance ta sai ta aifa amma kuma Allah ce daga sama yake to yana son nuna masa ya aiki ke sauka kuma ga shi haka Allah ya faɗa eh to irin wannan kaga gashi nan Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan ya fitar da arziki na 'ya'yan bishiya lakum gare ku to kaga arzikin 'ya'yan bishiya ne kawai ai kowane irin arziki daga ƙasa yake bulla kuma daga sama ya zo wasu har lakum alfulka sannan aka aka yassare muku alfulka kogi litajari fil bahari jirgin ruwa litajari fil bahari dan ku yawo a bayan ƙasa a cikin kogi bi amrihi da horonsa wasu har lakum anhara sannan kuma aka ba ku koramai wasu harala kuma shamsa rana ga ta wanda wannan ranar tana sama ta hudu ne ba sama ta ɗaya take ba eh gashi amma duk da haka in ka fita wani gurin sai ka nemi guri ka buya akwai wani guri da ake samun wannan su isa su ibrahim ɗan isa naka gold ibrahim yake ce mun in suka tafi gurin tsuntsuwa ta da inuwanka za ta zo gindin inuwanka ta tsaya ga ta za ita tana shan inuwa saboda zafin rana tsuntsuwa wallahi tallahi a mali wajen tonon gol ne ai in aka faɗi yadda sahara lana shamsu wato da yawa ina ganin gurin da equator ya bi ya fi ko ina tashin hankali nake gani a rana ko? istuwa ulhaji layin da ya tsaga duniya
ya raba ta rannan aka kawo ruwa aka ajiye za ka gani yana yawo haka ana ɗan kawar da shi na kongo zai yi ba suna ce ma istawar haɗi to ai gun ai rana zafin ta ai ka lura bakin mu da bakin su ma ba iri ɗaya bane akwai gurare haka da za a can ta wajen mali nan na sani akwai garrukan da in za ka tafi to in ka faɗi garin to akwai jarkar ruwa sai ka nuna wa mai moto tukuna a saka mota ba ba ka isa akwai Allah ka shiga motar mutane ba ba ka da da- jarakuna saboda shan ruwa a hanya
su ne area wurin ne su ko kuma Su- wani suna zafin ranar da ke gurin ne eh ne kuma gashi mutane suna rayuwa a gurin su ne rayuwa gashi ana zuwa neman kuɗi a gurin Ita ita rana ba ta rabuwa da Equator.
babu babu In ta gangara ta tafi Capricorn za ta dawo Cancer, za ta dawo Equator. Saboda haka da'iman tana wannan sai Irin rana dan- dan kaɗawa haka.
rana ba ta bushewa.
eh kaga saharar lakum shamsa wal qamara da tauraro da- da wata da'ibina suna masu biyayya ga ubangiji wasu hara lakum laila kuma aka sahale mana dare wannan har da rana wa atakum min kulli ma sa'altumuhu kuma muka baku da abin da kuka tambaya kaga akwai bambanci tsakanin shamsu da naharu fa zafin rana daban rana daban haka eh eh, gari ya waye na ga haske rana rana daban hasken rana daban mu a hausa duk muna buga mata ɗaya ne kawai Eh, to wayannan abubuwan duk ubangiji yana dawowa da hankalinmu ne saboda mu gane cikin ni'iman da ya yi mana ba mu san yayi ba ba don wani abu ba saboda kowane abu a nan Allah yana nuna maka irin ƙarfin abu ne da yadda ake shiga yadda ake ba da misaloli wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa duniya annabi Muhammad ya zo da shi sai yanzu waɗansu turawa suke fahimta Eh, jiya muna magana da wani bawan Allah wanda rana muka zauna a gidan ambassador ya zo jiya waje na ya- eh, ya zo ya kawo ma marayu abinci a shi- ya ce lezan da ake sama da ake tsotse wannan haƙi ya ce kashi hudu ne akwai na miliyan ɗaya da kaza akwai na dubu ɗari takwas akwai na dubu ɗari shida akwai na ya ce gwargwadon iya shagalinka amma idan an sa allura ya ce a nan gefen ake ɗan fasawa a yi maka allura yanzu an- sun kai nihayan da ake allura wa ƙwayan ido ba haka ranar ya gaya mana ba tsotsa ruwan yake gaba daya.
ya ce tafiyan ya kai haka na ce duk wannan manzan Allah ya riga ya sun na ce an yi akan katarata a yakin uhudu ya ce ya ce ƙarfin ya ce shi ya sa na ƙasan ne na tsakiyar lezan da aka samar hawa hudu ne wanda har ka mutu ba za ka sake rashin gani ba Eh, eh.
Ya ma fi gani da wani.
ai ai shine jiyan jiyan da muka yi wannan da shi na gaya masa na ce to ai ga manzo Allah yadda yayi wa katadata lokacin da katadata aka harbe shi da kibiya a Uhudu ya fitar da wajenatai ya yamin idanun sai aje shi akan nan sai manzo Allah ya ce ka tada ka riga ka ci nasara yanzu ka zamo dan aljanna sai ce ya rasulullahi na yadda amma ina son a mayar min da idan ya ce ni mutum ne mai son aure mata kuma ba sa son mai ido daya ya rasulullah a mayar mu manzala sai da ya murmushi ya ɗauki idan ya mai da ita ta koma daidai sahabai sun ce shi ya ce idan ta ya fi wancan gani ta ga magana ce idan ya fi wancan gani na ce to kaga shekara dubu maganan annabi ce wannan karar suka riska
Zai kara imani.
ai haka ne Bai san haka ba.
ai ai abun yadda yake faruwa kenan saboda duk wanda yake ganin wani abu ne wanda aka kirkira an yi shi wai mutane bai sani ba ko addini a annabi ne ya fara yi kafin kowa ya zo wajen kowa to amma ya ɓuya ba kowa ya gane ba to irin wa'annan abubuwan ne ke faruwa eh je muke magana da shi yana ta mamaki nan sai gashi eh fa huwa ta'rifun li ibadihi wannan ta'rifi ne ga bayi bi ni'amihi ni'imomin da Allah ya mana ilzaman har na sake kawo masa nace ai shi dan adam gaba ke dai nace to gashi ido daya alhaji ana masa cinikin miliyan dan a sa mar gani gashi kuma Allah ya ba mutum kyauta bai sani ba yana kukan kuma Allah bai mar komai ba yana cikin talauci ya ta kai karan sama wajen mutane eh ba amar komai ba na ce shi yasa shehu mu shehu Ibrahim ya faɗa a cikin fi riyali tafsiri wani da ya kawo kukar rashin kuɗin sai ya ce ba ka ba mun samu komai ba ya ce ai wahala kawai yake sai ya ce to tafin hannunka wannan dirhami dubu goma wannan ma dirhami dubu goma sai kunnen ka du- dirhami dubu goma ɗayan ma dirhami dubu goma zan baka zan cire ido ɗayan baka dirhami dubu goma sai ya gane ashe arziki ne shi gaba ɗayansa na ce to ai haka Allah yake dan adam da baki ɗayansa biloniya ne a tsayensa amma bai sani ba shi sa ake ce a biya diya ba.
Shi ne.
Eh, aka tashi biyan diyar Kuma kai- da ake kai ake ake ake ake ake in baka amfana ba yan uwanka su amfana eh kuma duk wa'annan addini duk ya kawo ya aje shine yake cewa da za a ba addini fa da an zauna lafiya a gani eh Kaga imanin ya jiya ƙaru.
jiya jiya jiya muka yi wannan magana yanzu biyar eh ba ita aka biya dan aya aka biya aya biyar ɗansa Mm.
ba dalilin tashin shi ba gaskiya ne Sosai.
a haka ne biyar ɗansa aka biya Eh.
dalilin tashin aya ke to ka gani Ha? Allahu akbar Allahu akbar kaga ta'riful ibadihi bi ni'amihi ilzaman lahum bi haƙƙin shukuri ya lizinci dole mu gode masa dama ah, Allah ke cewa me yake faɗa ma ma yuridu Allah bi azabikum ne ma yuridu Allah ne ko Mm.
Eh, bi- Ina Hafiza?
ma yuridu Allah ne ko ma bi azabikum in shakartum wa amantum idan kuka yi godiya kuka yi imani to me Allah kuma zai yi muku zunubi shi ba wanda zai yi. Shi- ashe duk wani abin da kaga mutum ya sha bala'i to rashin godiya ne wajen Allah to shi kuma mafi yawa yanda bala'in jahilci yake sa mutum yake shan wahala shi bai san ma Allah ya mura ba balle ya gode ba eh bai san ma Allah ya mura ba balle ya gode mar eh sai an biya tukuna sai ya gane kuma to shi yasa ake neman tsawon rai tsawon rai yana sawa ka gane illan da ka yi jiya ne kana cikin jahilci yau tun da Allah ya kawo ka kwana sai ka yi istighfari saboda abin da ya wuce eh wannan shine to da wannan ne ake jona mutum yake tashi shine dalilin tsawon rai eh amin jiya ta wuce amma in kullum mutum ko garin ya waye kamar shekaran jiya yake kai a kife yake kenan eh, a kife yake har yanzu shi bai san ma inda ake nufi a je da shi ba balle ya je da kanshi balle ya kama hanya balle ya shiri amma a yi tunani ya tafi da wani ma to in ya tafi da wani ma ba wahalar da shi zai ba Eh, shi eh, afa man yamshi mukibban ala wajhihi amma yamshi sawiyan ala sirat al-mustaqim Allah ya kiyaye liyalamu min zalika dan su sani si atfadalihi dan mutane su san yalwatan fadalan ubangiji wa judihi da baye bayansa wa rahmatihi da rahamansa fa huwa ta'rifun bi sifa- bi sifatihi wa asma'ihi domin ka gane haka to ka gane siffanta da sunayensa wa huwa min akadil umuri shar'iyya kaga wannan yana daga cikin abun da shari'a take son mutane su gane eh a dinga lura da irin abin nan shine su za suke ce masa ai ruwayatul minnati a duk ranar da baka kalli Allah ya maka ba in dai baka kalli to ba za ka gode mar ba ne ba za ka gode ba eh eh amma kowane hali shi yasa iyayenmu lallai da a dade ana samun waliyi a Hausawa ba don zuwan izala ba Allah malam Allah wallahi kafin zuwan izala ko kiristan da yake tare da mu in bala'i ya same shi zaka ji ya bar wa Allah Sosai. Ina tawakkali.
wallahi tallahi sun jona mana abubuwa na godiya wa Allah yaya jike ce alhamdulillah yaya jiki da sauki ko ba da- ko ba ka jin sauƙin fa za ka ce alhamdulillah amma yanzu kuwa za ka tace eh ka ce to ga mu nan dai eh kaga an fara raba mutane da imani eh amma wallahi duk sun saboda iyayen malamai ne sun bi Allah sai suka jefa abubuwa na alhairai cikin zukatan mutane ka- kafin ka zo eh an baka imani an sa maka a tsoro na saban Allah kafin ka kai level din zaka gane wani abu ai an fanar amma yanzu aka rubuta komai aka ce duk ƙarya ne malaman ma 'yan ƙauye ne eh ba su ma iya abin da suka eh saboda haka su ne 'yan duniya sun san Allah su ne za su kai mutane suka dinga iban mutane suna accident da su
wannan ai ya zama dan dama dama mutum amma yanzu ne ya iya kashe mutane
fa hadha al-maqam wannan maqami huwa wajhu dhikr shi ake son a nuna wa mutum fi hadhihi al-ayati a wannan ayoyi ana son a nuna maka abin da ubangiji yayi eh komi yanzu malam rana sun ce tsakaninmu da wata mil miliyan 22 ne wata mil miliyan 22 ne da wani abu tsakaninmu da wata tsakaninmu da rana ko mil miliyan 92 ne da waɗansu abubuwa eh mil miliyan 92 wanda yanzu ba mil ba taku dubu ɗari uku in kai kana tsallakawa baka ganin ƙasa ƙasan yadda kake ganin sama haka daga saman kake kallon ƙasa ƙasan kan ya zamo sama malam tambaya ta ana eh shin mil ɗinan da muke gajin ta ƙasa ne ko ko wani ne A- da ai shi wannan mil ɗin da ka san shi ai abu ɗaya ne ai zira'i dubu biyu shine mil ta akwai mil ɗin da aka ce na masa yi a'a mil wancan kuma na isti'ara wannan na masayi daban wannan wanda ake magana mil ya ai ana lissafi ne masafa musafa wannan da kaga daga nan ba shi haɗani ba shibrun suke ce masa a hausa yawa daga nan kuma sai zira'un sai ba'un gabaki ɗayanka haka Eh, to wayan nan gabaki ɗaya to haka mm, so dubu biyu shi ake ba da shi a mil mil ɗaya mil ɗaya mil mil inda tara mil miliyan casa'in da miliyan casa'in da tsakaninmu da rana da rana miliyan ashirin da shi ne kuma tsakanin ishirin da biyu tsakaninmu da wata Allah za mu ƙarƙashin inuwa to kaga duk irin wa'annan mutum ya gane me ake nufi ne yaya abubuwan suke to wannan ya kamata kuma kaga tsakanin sama da ƙasa akwai ruwa Allah akwai kogi sunansa baharul makfuf
sama can sama wannan sama akwai ruwan akwai sama.
kogi akwai kogi sunan shi baharul makafuf ai tarawaɗi daga sama suke saukowa wannan tarawaɗin daga sama suke faɗowa eh ni na gangan su ma eh na gan su ana ruwan sama lokaci daga sun faɗo eh baƙaƙen kifayen nan to wannan kifin ai waƙi iyarsa da ya faru akwai abdullahi bin abbasin a wani zamani ne wani tsuntsu kasan wa kan ɗirin ya ɗiri wala kabaji tsuntsu mai tashi sama babu kaman shahu domin ya tashi ya tashi ana daina ganin shi saboda tashinsa eh to da ya tafi ya tafi farauta ne wajen dawowa sai ya dawo da kifi a bakin shi to dawowa da kifi a bakinsa na shine aka yi aka ake tambaya to yaya zai dawo da kifi a bakinsa daga ina ya samu ba ruwa ya ba an sake shi a cikin filin daji ne kuma ya tashi sama ya dawo da kifi to shi ne sai tambaye Abdullahi bin Abbas sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akwai akwai tsakanin sama da ƙasa akwai baharul makfuf baharul makfuf to anan ne ya kamo kifin to amma ku nemi kuliya ku bata in ta ci za ta mutu da aka yan aka kashe aka ba kuliya da ta ci koyi ta mutu ce kun san dalili ce saboda ba da kansa ya zo ba akwai wani abu a jikinsa wanda da ya zo to wajen sulmuyewansa kafin ya iso ƙasa wannan duk illan zai fita a jikin shi amma tun da kama shi aka yi aka sauko da shi akwai abin a jikin shi duk Allah ya nuna wannan amma mutane ba sa ganewa eh dai kawai a yi ta fama wa fil ayatul ukhra a wata ayan kuma haisu zamma duniya Allah ya zargi duniyar ne wasan ma ha ya ambace ta mata'ul gururi gida ne na yaudara wa bi qawli qul mata'ud dunya qalilun kuma ya sake faɗa rayuwar duniyar nawa ne qalilun kankani ne a ina ganin kaman na kasa riƙewa ne kullum kwakwalwata tana rikici ina jin da farin ciki da bakin ciki farin ciki ne aka mata ruwa na kasa shekara ɗari uku aka yi ana wa ɗaya ruwa ko farin ciki ko bakin ciki shekara ɗari uku ake wa jikin ɗan adam ruwa amma na kasa tamyizinsa kuma na karanta na karanta na karanta ina jin Allah dai baya nufin yi cikakken bayani a kansa ne aka rike mu abin amma to ko farin ciki ko bakin ciki wanda ya ji ne ya san akwai ne kawai yawa farin ciki ce an yi shekara ɗari uku ana masa ruwa na farin ciki bakin ciki kuma awa ɗaya ne shekara shekara shekara ɗaya ne aka yi amma shekara ɗayan nan ya ninka bakin cikin in ya zo sai ya ninka farin ciki ko kuma bakin cikin ne shekara ɗari uku aka yi ana yi ma fi zambin rahmani farin cikin awa ɗaya ne a shekara ɗaya ne don ai dun sashi awa ɗaya to wannan shi ne kake gani kake ta farfajiya kake ganin wani abu amma wallahi shi awa ɗaya ne ko shekara ɗaya ne wancan shekara ɗari uku ne a cikin biyun na kasa tamizi ne amma na karanta shi sosai So, abin yadda za ka gane yanzu duk abubuwan da kake samu bakin ciki shi ya fi yawa a duniya amma farin cikin kaɗan ne kake samu su kake ganin cewa ya ga kamar da ka iya mallaka duniya gaba daya bakin cikin da yake koyon ya fi wannan yawa daga ka ɗan samu sai ka fara tsiya eh kana ganin to ko kuma a'a farin cikin ne yake wannan amma ana sa maka ciwon kai ko sai kaga duk ni'imar da Allah ya maka kamar bai taba bai taba maka ba tun da kai kace baka taba ganin bala'i kamar wannan karan ba kuma ka wuce alhairai sun wuce ka duk ya kawo amma ni ne na kasa tamizi fitar da shi amma duk sun zo a haka saboda haka mutum ya kiyaye Allah kawai na kalau ma'anar ishtigali ya cire su ne akan shagala amma fi maƙanil awwali akan makami na farko na sura yani suratu ma abrazahu wato suran yadda ya fito da shi minan ni'ami daga ni'ima iz kana min al muqtadiyati ha domin yana daga cikin abin da ya hukunta ta al ishtigalu biha anha wato shagala da ita gabarinta washtigalul qalbi da shagalan zuciya bihi da shi an insiratin ila Allah mutun ya ki ganin Allah ya kalli duniya fa naqalum an hada al-muqtada sai aka cire su daga wannan mahukuntan subhanahu wata'ala li yashtagil bihi an gairihi dan mutun ya shagala da ubangiji ga barin wani sa kama qala jalla min qa'ilin wato hiya dunya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min al-zalili tasummu bi sihriha qauman wa tu'ma wa hum mutahayyiruna bila dalili ad-dunya aqallu min al-qalili duniya ita ce mafi karanci daga cikin karanta wa ashiqwa mai son duniya azallu min az-zalili shine a cikin mai neman duniya yafi kowane kaskancacce kaskanta eh to kaga kuma yanzu ita ake nema eh a guje ake neman ta da karfin tsiyama eh duk wani in baka yi ba na guri har ma an mai da ilimin duniya ya koma in baka nemi duniya ba na ganin ka kawai wai dan iskanci mahaddicin qur'ani wai a ce masa illiterate mahaddicin qur'ani wai jahili saboda bai iya turanci ba amma wanda ya iya a malami ne duk maganar ilimin nan da kaji ake fa ba ilimin alwala bane ba ilimin sallah bane a yadda zaka rubuta sunan ka ne kawai kai wayo ka ci kudin ilimin sana'a ne ilimin sana'a ne ba ilimin addini ba ne duk maganar da ake yi muna da jahilai miliyan kaza muna da ishirin da kaza eh shine ilimi ba a ai sauran ilimin to ai ai ai ai ai ai ai gabaki ɗaya ba za a yi maganar shi ba aka ji shi za a cire shi ba za a sa shi a cikin abin nan ba amma wannan abun in ka dube shi suka ga lallai mutane sun kai da suka kai kuma an yarda an tafi in ka ja in aka ja ka ce za a kai yaro makaranta to suna nufin boko ne makaranta amma dan islamiyya ma me suke cewa madarasa don walakanci eh wata wani suna kaman daudanci eh kaman daudanci aka mai da abin saboda tahqiranci idan mutum zai zo ka maka kuka na ilimi wanda zai magana an kaje yana maganan yaron sa ba makaranta boko yake ne ba maganan addini ba kuma ita madrasar ma kawai ana kai yara don koyon larabci ne.
A'a, ba ma koyon larabci ba a karanta koyon larabci ne watakila za a- da rikidi a amfanar Allah ya sa wasu da yawa ma suna kai su ne akan sun gaji yaran in ba sa gida sun fi samun hutu lokacin hutun su ne yaran suna nan kuma za su haifi su ihu maza maza a kan su don saboda su huta amma makarantar boko ana kai su ne don su yi ilimi domin sai su dawo a ce a kawo takardar a game suka rubuta ya suka yi amma na addini babu wannan abun anya mutane an san inda rana ya fito ko da inda zai faɗi sai kuma in ka faɗa ba sa ji wasu suna ganin sun yi daidai shi kuma yaron da wallahi billahi al'azimi wallahi billahi al'azimi duk wanda ya tafi akan haka aksari bai ce kaiwa ba kwanan nan ina wani hukunci a cikin irin abubuwan da na yi uba ne da ɗa ya ce uban ka shiga hankalin ka ka fita hanya ce ina jin kunyanka uban duk karatun yaron komi da komi uban shi ya dauka da muka yi magana da shi na ce akwai akwai laifinka faraganka ne ya yi yawa sai ka ba shi dama ya yanka ba komai ba wannan abun shi ne abin da ya faru yanzu jiya da ƙyan na daidai tsakanin uba da 'ya'ya guda biyu gaba ɗaya in sun kalli sai dai su yi tsaki su wuce jiya wallahi tallahi ya rasa yadda za a yi da su sai da ya zo ya ce dan Allah ne kawo su waje na yi musu ma'an ce to ban san lokacin da ka bata su ba wannan abin ne kuma in ka shafa ba addini ba addini ayyato kuma ga kauyanci kuma ni dama na fi son ma wani lokaci Allah ya tsanya haka idan ka kwace ka hana shi to ya ja kwanan ka Allah wallahi in ka kwace ka ki bashi to ya ja kwananka ku haɗu mu ga ya za a yi a barka da su shi ma yana cewa ai duk mutumin da ba sa shi a makarantar addini ba daidai yake da wanda ba a yayi shi a mama ba saboda ai baya jin tausayin iyayen illa nadiran andaru ne Allah ya kiyaye duk an faɗa duk malamai sun faɗa Allah ya faɗa annabi ya faɗa kuma kai kana cikin wannan zubin kawai ka zo ka ɗauki sharholiya ka ɗauki aƙallu min alƙalili aƙallu min alƙalili in baka samu duniyar ba dan bai samu duniyar ba ku yi ta bala'i eh kuma yanda abubuwan suke gudana akram kallahu tuntuni na fahimci wani abu idan yanzu yaro zai zo wajenka ya zo wajen uban yana masa alhairi ka san cewa kudin watansa bai kai ba ka sani a sa an ɗauki shi a dubu ɗari ne ko dubu ɗari biyu misali monthly yanzu ya maka hidiman fiye da haka sai a turo odito su zo su bincike ofis ɗinsa ɗan ɗan ya runtumo ya zo wajen uban uban sai ta sai ya wajen malamai akwai wani yana yana baƙin ciki da ɗansa to ya ana son a turo shi indirectly sai uban ya ba da kuɗi wa malamai a roƙi Allah kuma a yi nasara a samu gardawa malamanmu ko a yi nasara a samu wanda bai san komai ba shi ma dama yana nan summa summa summa ne a bashi ya fi danna ya sun mai zuwa bincike kar Allah kar ku kar ku tambaye shi ana a bashi sai ya tafi lahira to me me sunan abu eh in dai za a tambaye shi a nan ne to zai ji kunya to da ya ji kunya to Allah iyaye ne fadar sadu a roƙi Allah kar a iya tambayan su dan kar a gane a gyara shi a bar shi sai ya tafi lahira kuma a bada kuɗi a roƙi Allah Allah ya taimaka kuma a kyale shi ya ci gaba uban kuma ya ce an ci gaba in ka ga wani irin hakan ka zo abin ni dai kan kamar haka nake gani ala abin da suna faruwa Allah ya kiyaye. to dole lahiran nan ba ƙarya ba ne fa aina jabaziratul ula sun tafi eh sun tafi ai tun da mutuwar nan ba ta bar fir'auna ba dubi wai fir'auna wai shi san ɗagawa ba kaman shi har cikin ruwa can ta bi shi bai hai ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ba ta sasanta ma kowa eh ta samu yaro ta buge ta nemi tsoho ta buge yaron da ya zo duniya ma bai fara shan mama ba ta buge sai a ƙarƙashin ƙasa ma ta ta bullo ba ta bar kwaɗo da- da da kurkudu ba sai ta taba da shi ba ta sassauta wa kowa kuma mutuwan nan in ta zo kowane mutum ɗaya fa mala'ika dubu ne suke zuwa masa wallahi tallahi kowane mutum ɗaya in zai mutu mala'ika dubu ne ɗari biyar na rahama ɗari biyar ne na azaba a sai an tsaya an tantance a tsaya a ƙara ganinsa tukuna tukuna tunkari aiki ku ne ko mu ne wallahi lillahi al'azim ɗari biyar Ai, a danne ka ba tun kana motsi ka kasa gashi nan sai juya ido kake yi duk abin da za a turo maka a duniya a lokacin ba ba ka bukata saboda an kai su da rasul munta to malam ina za mu je a dan yi mana sun kurumce Eh, sun makance makance duk ba sa lura da waɗannan abubuwa.
kuma gashi a gaban su za a mutu to yanzu kuma gashi na rashin imanin ana mutuwa ana Allah Allah yayi ya tafi ya bar yaya su kuma za su ci banza eh ya tara su kuma za su kwashi
Hai.
ya tara za su kwashi ba dare ba rana ba hutu ba cin abinci wai shi sai ya tara ya tara to tafi su kuma ana tarawa daga karon farko sai mutum ya ce maka shi yana so ya yi gidan rawa ne ya fi kawo kudi gidan bol yanzu ba samu kudi ai da eh to yanzu abin da yanzu yake faruwa ma musulmai ne suke yin- suke yin coci saboda ya fi samun kuɗi a kudu coci na rantse da Allah ka gabara ana magana neman kuɗi ba shi yasa aka ce maka kai a takura kake a nan ba ai yanzu musulman da suke da coci saboda kuɗin da ake samu wala- ai, da hannunsu ai percentage ne percentage ne Allah ya kiyaye wannan duk a tare duniya ne mutum ya yarda ya game da Allah duk inda shi ne ya samu kuɗin in ya so shi- a bashi da Allah ko Allah ya kiyaye to mata'u duniya qalilun ka sani ba ka da ciki biyu ba ka da ciki uku eh sauro shine mai zuciya biyu duk duniya duk halittar Allah banda wannan wanda ya zo ba wanda yake da zuciya biyu ɗaya ne ɗaya ne amma sauro yana da wannan amma kaga yadda yake Huh? Allah ya kiyaye wallahu hairun wa abqa ka koma wajen Allah hairun shi yafi maka alkhairi wa abqa kuma shine tutur a nan duniya ku zaman lafiya can ma ku lafiya eh fa maqamul awwali na farkon nan kul mata'u dunya qalilun dalin fi ala ta'rifin bi ni'amihi ubangiji yayi nuni akan ni'imarsa wata radafa minanhi da bibiyan manan kyauta da ya shigil kalbi bi shukr al mun'im ala ni'matihi saboda zuciya ta yi godiya da mun'im mai ba da ni'ima ala ni'matihi da ni'iman da ya bayar din wa fi maqami sani matsani na biyu kuwa dalun ala in kira ilallahi ya nuna ka- ka yanke kanka ne ka koma wajen Allah subhanahu wata'ala wa tarku kullu ma siwahu duk wani abin da ba Allah ba ka bar shi wa in azuma mawqi'ahu komin girman sa koyaya ne fi qalbin a cikin zuciya har sai yaqulu jalla jalaluhu wa ala wa ma hayatud dunya rayuwar duniya ba ta zama komai ba illa mata'ul gururi sai gida ce ta yaudara bila ishkalin bai na makamaini kowa in yaji wannan babu wani abin da zai rikitar da kai ka san haka ne yawa duniya yaudara ce kuma saboda tsananin yaudarar ta ba a gane ta Mm. ba a gane ta duk ya mutum bai isa ya nuna maka duniya ba Eh, ba- bai isa ya nuna maka ita ba dan yanzu in ya je ya wuce wani gurin ana yin ta zai ce gidan wane yau ana duniya shi kuma daga ina yake yake ba da labarin ta
Hausa ce.
saboda ba ta nan Hausa ne.
majamu misal ne ita majamu misal ne an yi ta ne gaba ɗayan ta ita a a wa'azi saboda wani garin ka gan shi kamar yaya amma wata rana sai ka je ga ya koma makwantan dabbobi ba kowa a gurin Eh, ta bi- ta bi kowa ta sha- ta sharbi ta tafi ta tafi da su Allah ya kiyaye Eh, la iskali il il kullu maqamin lahu martabatun tahussuhu kowane makami yana da martaban da yake bance shi wassalam inta wannan ya cika a nan za mu tsaya sai gobe insha Allah wannan lallai rayuwar nan a hakikanin gaskiya sai an yi kaman ana yi eh sai an yi kaman ana yi ni a kullum abin da nake gani duk wanda Allah bai azzarta shi da tsarika ba to yi kokari ya zauna da su in ba haka ba hira zai yi daga safe har yamma a banza zai kare ba istighfari ba salatin annabi Sai zan yi al'umma.
a sa ma bai zagin ba A ɗaya wurin ma.
eh a sa ma bai yin ba amma dai kuma za su haɗu da Allah zai zai zama ma Allah ma ba mar godiya eh domin zai tsaya ko bai zagi kowa ba in ya ga wani ya wuce sai ya ji haushin sa saboda yana da rufin asirin da shi bai samu ba sai ce su wani sun samu a banza eh dubi wannan fa tare muka tashi dubi wannan kaza an dinga wa'annan maganganun kenan wanda la manfa'a ba istighfari ba salatu alaihi saboda haka zuciya ba ta da haske kaga ta dakushe kenan idan mutum ko ya tafi akan haka to rayuwar yadda za ta zama abin tausayi wallahi ba inda mutum zai gane mutum yayi asara sai in an zo an maka binciken kwakwa ɗai da ɗai duk awa ɗaya sai ka yi numfashi so dubu duk awa ɗaya sai mutum ya yi numfashi so dubu a cikin numfashin nan a ce mutum bai gane numfashinsa ga inda ya kai shi ba Ai, akwai akwai damuwa akwai damuwa matuƙa Eh, duk awa ɗaya awa 24 nan a 24 a awa 24 nan gogagge kenan a cikin musuluncin kayi sallah kayi sallah biyar sallah biyar ɗin nan kuma a sa kayi shi a jami'i to Allah ya sa kuma kayi kayi tsarki ba alolan ba domin ba a sallah sai da tsarki to Allah ya sa an iya shi kuma mushkilan sa komin karatun da aka yi maka ba zuwa zai tsaya a gan- a kanka a ce nuna da kake yi ba faɗa maka za a yi a barka ka je kai tafa ba faɗa ma za a yi ka je kai ta fama to ƙawa'idin an daina wani in yanzu aka ce a shiga gidan musulmai ɗari a fitar da ahlari da ƙawa'idi sai a shiga gidan tamanin ba a samu ba Cece tsaye malam da biyar ba.
ta wai Allah ne.
Eh, fara.
Malam Eh?
wani sun kwalle min ɗin kawai ne ba.
an ce wai ba a san wanda ya yi shi ba Yawwa.
Ai, gwada Ba a san wanda ya Wallahi yi shi shi ne ba.
kwalle min kawai ne.
kuma ka ga baka isa ka gane tsarki da alƙur'ani ba baka isa ka gane alola da alƙur'ani ba baka isa ka gane shi da hadisi ba illa nadiran sai ka komo nan saboda ko qur'ani abin da yace alola farilla hudu ne a cikin alqur'ani idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn shikenan a qur'ani shikenan sai ka koma sunna sunna kuma ya sake komar da kai fiqhu tukuna karasa addalku wal fawru eh shi yasa shine to ta ina to tsarki kuma shi ɗaharatu ba za ka same shi a cikin ƙur'ani ba sai dai a ce maka kai tsarki War- eh, wasu ya baka faɗahir warrijiza fahajjir wala tamnu tastaksir wali rabbika wayannan abubuwan gabaki daya hanya mutane ko an yi tanadi za a haɗu da Allah nan
Mutane sun yi.
eh ta gaskiya Eh, amma na kuma mun yanzu gode musu gaskiya da sauki to akwai aiki Mm, da sauki eh da akwai aiki yanzu zai ga mutum ya runtumi muwadda da buhari ba ya je karatu amma an ka ba sa shi da- a gaba da ahad dari bayan da za ku je ai kawai idan aka na watan da wai to ai- wai an- wai an girme shi da yawa ne shine na je dan gaba kaɗan gaba ba a kai shi ba ai kawai din da malam barin sa shine zama matsala kawai da yake cikin kawai ya ishi ai da mutum da wani zan kuma a cikin abin da ya shi ne saboda ash'ariya ne a ɓangaren kauye ibada Allah ya kare a الله يتمكن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما فيه الانفاع وعين يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة Allah نعم karatun ranar alhamis نعم game da mutum idan ya yi magana mai kyau نعم a yana ملائكة cikin na rahama na نعم